بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a mu da haɗuwa a wannan yammaci na ranar laraba mun shiga daren alhamis wanda shine daren 18 ga watan jumadal ula shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Nuwamba shekarar miladiya 2024 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab wato dandali da ke nan tudun wadan Zaria a Najeriya inda muke tafsirin alkur'ani mai girma a cikin juzuwa amma wannan insha Allah zai zama darasi na biyu kenan a cikin tafsirin suratul balad malam nura musa sahabi alarman mu zai karanta mana wasu daga cikin ayoyin wannan sura mai albarka bismillah a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
idan za a iya tunawa a darasin da ya gabata mun fara fassara wasu daga cikin ayoyin masu ayoyin farkon wannan sura har zuwa faɗin Allah madaukakin sarki daga inda yake cewa la uqsimu bi hadhal balad ina rantsuwa da wannan gari wato Makka Allah ya ce wa anta hillum bi hadhal balad alhalin kuwa kai an halasta maka wannan gari wato a lokacin fatu Makka kenan wa walidin wa ma walad kuma ina rantsuwa da mahaifi da abin da ya haifa Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad hakika mun halicci mutum a cikin wahala da gwagwarmayar rayuwa wannan aya ita ce muka fara wato tattaunawa akan ma'anarta fadin Allah madaukakin sarki laqad khalaqnal insana fi kabad Allah ya ce hakika mun halicci mutum fi kabadin a cikin wahalhalu da gwagwarmayar rayuwa a wannan aya malamai sun mata fassarori daban-daban za mu takaitu akan fassara kamar biyu zuwa uku insha Allah saboda kada a tsawaita da yawa Allah ya ce a fassara ta farko wadda ƙarƙashin ma'anar al'insan ya zama jinsin ɗan adam gaba ɗaya jinsin ɗan adam tun daga kan ɗan adam na farko har zuwa na ƙarshe ga baki ɗayansu Allah madaukakin sarki ya ce mun halicce su mun halicci ɗan adam a cikin gwagwarmaya gaba ɗaya bane adamu wato Allah ya halicce mu a cikin wani yanayi na shan wahala da faɗi tashi da gwagwarmayar rayuwa wannan shine fasara da aka samo daga malamai irin su Ibn Abbasin da Al-Hasan al-Basri da su Sa'id dan Jubair da daukacin malaman tabi'ai har muka ji cewa Al-Hasan al-Basri yana fassara cewa yukabidu masaibar duniya wal akhirah dan adam yana shan gwagwarmaya da musibu na duniya da kuma musibun da zai game da su a ranar lahira a wani lokaci kuma yace yukabidu shukra al sarra wa yukabidu sabra al barra dan adam yana gwagwarmaya wajen yadda zai gode wa Allah a sa'ad da Allah ya bashi wadata da kuma yadda zai yi haƙuri a sa da Allah ya jarabce shi da wata jarabawa kamar talauci ko tsoro ko yunwa ko rashin lafiya. Al-Imamul Qurtubi a cikin tafsirinsa shi ma izuwa ga wannan fassara ya karkata da shi da daukacin malamai har yake hakaitowa daga ibnu abbasin kamar yadda ibnu jaririn ya kawo cewa ibnu abbasin yana cewa shiddatan fi hamlihi tun daga kan daukar cikin dan adam to yana cikin jarabawa tun yana cikin mahaifiyarsa wa wiladatihi da lokacin haihuwarsa wa riba'ihi da lokacin shayarwarsa wa nabti asnanihi da lokacin fita haƙwaransa duk waɗannan lokutan tun yana ɗan mitsitsi lokuta ne na jarabawa kullum yana cikin kuka yana cikin zazzaɓi ya yi gudawa ya yi amai ya yi zazzaɓi in haƙori ya zo fita a yi ta rashin lafiya haka nan har zuwa yayi har zuwa ya taso cikin ‘yan uwansa da abokansa har zuwa girmansa ko da yaushe a cikin wata damuwa yake ko ya tsallaka wata ibn abbas ya ce wa ghairi zalika min ahwalihi da sauran abubuwan da suka shafi rayuwar dan adam a wannan shine tafsiri na farko wanda idan muka kalla haka wato yadda rihlatu hayatul insan fil kabad tafiyar rayuwar dan adam ga baki ɗayanta a cikin damuwa ta faro ne tun daga silsilar kasancewar mahaifinmu Adamu alaihi salam a cikin aljanna da Allah ya halicce shi a cikin aljanna da shi da uwar mutane gaba ɗaya Hawwa alaihi salam Allah ya ce musu to gashi nan komai da kuke so ku ci amma kar ku ci wannan ƴar itaciya banda ita sannan kuma gashi ɗan nan na ja kunnanka ya kai Adamu kaga dai yadda ya nuna maka hassada da kiyayya da aka ce kowa ya tsuguna ya gaishe ka shi ya ce ba zai gaishe ka ba akan ya gaishe ka ya zaɓi tsinuwa Allah duba ku gaba irin abin da ya zaɓa na bala'i a kansa akan ya gaishe da Adamu alaihi salam ya gwammace gara Allah ya tsine masa albarka cito wannan abokin gabakka ne madawwami sai Allah yake ba mu labari misali kamar cikin taha walaƙad ahidna ila adama min qablu fanasi Allah ya ce haƙiƙa mun ɗauki alƙawari mun danƙa wa annaba adam fanasi sai ya manta Allah ya ce falam najiddahu walam najiddahu azma ba mu samu dalilin da za mu kama shi mun ba shi uzurin mantuwa Allah ya ce wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama ka ambata wa mutanenka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da muka ce mai mala'iku ku tsuguna ku gaishe da Adamu alaihi salam Allah ya ce fasajadu gabaɗayan su suka bi umarnin Allah illa iblisa sai shi iblis aba ya ce shi yaƙi ba ne ba to daga nan sai Allah ya ce fa qulna ya adamu uskun anta wa inna hadha aduwwun laka wa li zawjika ko Allah ya ce sai muka ce masu kaga wannan wallahi abokin gabanka ne laka ga kai kanka wani zaujika da wannan matar taka Allah ya ce fala yukhrijanna kuma min aljannati zaman lafiyanka ya kai Adamu da ke Hawwa'u kar ku sake kar ku bari wannan tsinannen bawa ya fishe ku daga wannan gidan dadi fatashqa in ka sake ka fita to zaka shiga cikin tsiya da wahala to kaji kaida ta farko kenan fatashqa wannan shakawar ana baro aljanna za a gamu da ita haka Allah ya ce mishi fatashqa wato kamar yadda Allah ya bada labari wannan ji waita jannabu hal ashqa waita jannabu hal ashqa waye yake gudun shari'a Allah shine wanda yake matsiyaci allazi yasalan naral kubra to wannan shakawar ita ce sila da Allah ya ambata nan yace kar ku sake fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa akwai magana akan me yasa aka yi ifradi ba a ce fatashqa ya ba wala fala yukhrijannakuma kaga aka ce kai ya fitar da ku ku biyu amma wajen shakawa sai aka ce to kai ne zaka sha wahala malamai suka ce saboda wahalar da namiji ke sha a duniya to ta ninninka ta mace saboda shi sa aka ambaci ta namijin ta macen anan ba ma abin ambato ba ce wannan wani zance ne kamar tura suke cewa a story for another day kamu dabatin da yawa Allah ya fara annabi Adamu alaihi salam abin da zai samu na jin daɗi da walwala aljanna wanda in ya bari ya zo duniya to babu su in za a same su kuma sai an samu mene fatashka da ya ce mashi inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara in kana cikin aljanna babu yunwa babu tsaraici akwai wadataccen abinci akwai wadatacciyar sutura wa annaka la tazma'u fiha wala tadha sannan kana cikin aljanna babu kishirwa babu kuma zafin rana wala tabha shine zafin rana na wahala na shiga ai kwadago ayi noma ayi kiyo a sha wahala babu wadannan abubuwan guda hudu akwai dadan da sai a duniyar nan ya rabu da su inna laka alla tajua fiha wala ta'ara wala tadma'u fiha walla annaka tadma'u fiha wala tadhatu babu saboda an riga an same ne fata shika ta riga Allah bahaushe yace kaddara ta riga fata Allah ya ci gaba da ce mishi ya ci gaba da labari fa waswasa ilaihi shaytan shaytan yazo ya sawwara wa Adamu mummunan zanci ya mishi dabara ya mishi mishi makirci ya shirya mishi makarkashiya yace hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ya kai kuwa Adamu bari nuna maka bishiyar da in ka ci dan itacen ta to ba za ka mutu ba kuma za ka samu sarauta wadda ba ta ƙarewa daga nan za ka ga wannan abubuwan guda biyu babu musibar da ɗan adam ke mamaita a duniya kan wasu duk yadda za a yi bai so ya mutu da mai lafiya da mara lafiya da mai jin talauci da mai jin wadata kowa ka kalle shi da yawon rabu ba wanda yake son mutuwa kamar yadda Allah ya ce a cikin hadisi kudusi cewa babu abin da nake taraddadin aikatawa kamar ɗaukar ran mumini yakrahul maut wa akrahu masa'atuhu sannan da san a ce shi shugaba ne shi ne wa mulkin layabla da san a ce shi ne jagora ko da monita ne aka ba mutum ko shugaban kwamitin masallaci ko shugaban kwamitin marayu ko shugaban akwati na zaɓe sai kage yana so yadda cewa shi wata tsiya ne sai ya so yana mutane cewa to shi bayan da shi ke da ta cewa kai ko yakka ce a gida budurwa an ka ce to duk ƙannan kiɗan nan suna ƙarshen mulkinki abinda kika ce shi za ka yi zaki abinda suka ce kika ce shi za su ka zo ka ga gadara to wannan a cikin jinin mu yake dan adam saboda wannan abin da ya faru Allah ya ce fa akala minha sai suka zo suka ci wannan abin fa badallahuma sawatuhuma shikenan abu na farko da Allah ya fara gwada musu shine wancan wala ta'ara din sai aka cire musu sira suka zama tsirara saboda shine mafi girman wulakanci ga dan adam yunwa da shan rana da shan kishirwa dukansu wulakanta su bata kai wulakanta tsare ce ba saboda sai aka fara mushi da mafi wahala daga nan suka dinga neman abin da za su saka na sutura don su samu su tsare abin nan ku da Allah ya ce wa tsafika yakhsifani alaihi ma min warqil janna suka dinga yaga ko suna bugan ganyen bushin aljanna suna rufe al'aurarsu Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa Allah ya ce thumma tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada zuwa da karshen ayoyi cikin su tuda to wannan shine farkon matakin faruwar wannan shakawa ga dan adam a duniya kamar da Allah ya faɗa Allah ya ba mu labari kwatankwacin wannan da wata sigar a wurare daban-daban kamar muka ɗauki na cikin bakara wa kulla ya adamu sukun anta wa zojikal jannata Allah ya ce wa kula min ha ragadan haisu shi ituma muka ce kai adamu da kai da mataka ku zauna aljanna ku ci ku sha ku yi sharholiya iya san ranku wala ta karba hadhihi shajarata amma kuka kusanci wannan bishiya fatakuna minal zalimina idan ku kusanci abinda Allah ya hana ku kusanci kanku Allah ya ce fa'azallahuma shaitanu to gaji ɗayan siffa fa'azallahuma shaitanu shaitan ya ja musu wulaƙanta duniya gidan wulaƙanta fa'akharaja huma min makana shi ya fitar da su daga wannan ragadan ɗin shi sa annabi musa da yake shikasan shi mai abin da mai hamasa ne da ya gamu da adamu alaihi salam sai da ya yi ya challenge ɗin adamu ya ce kai ka ja mana muka zo duniya muna shan wahala Allah ya ƙara musu aminci gaba daya ya ce Allah ya ce musu ƙulla habitu min hajami'a muka ce to ku sauko duniya ga baki ɗayanku a ba'adukum li ba'adin adu za ku zo ku yi ta gaba da juna shi ma wani mataki ne na shakawa ba'adu kaji fatashqa fa azallahuma ba'dukum li ba'adin adu walakum fil ardi mustaqarrun da kuma rayuwa takaitacciya wa mata'un ilahin shi ma mata'u shine jin daɗi mai cakuɗa da matsala abinda ka ci ke za maka cuta yawancin abinci ya za maka ƙiba in ka ƙi ci ka yi olsa in ka je ka ci kai su shaye-shayen kayan jima'i kai wai mayan mata ka je kullum baka so mata ka te bacci shi ke nauta na kuma sai ka ga ka kama da wani cuta kuma daga can ko jininka ya hau wani ma a gana haka zai je ya mutu ko ya lalace gaba ɗaya bai da ƙarfin komai in ka ce ka sha magani kai ta noma kana shan rcd shi kenan nan da nan shi ma ka ruguje in ka ƙi yunwa kaka ta yi babu abinci duk wanda ka ce sai ka gama wahala kana ta neman kuɗi ka tara ka tara kana ganin za ka fara ci kawai sai tsufa ta zo maka ko wata cuta ta taso ko kuma daidai lokacin da ya kamata a baka wani babban mukami sai a ce shigarar da taya sai a sallame ka kana ganin zaka kai aiji zaka kai kadi zaka kai mejo zaka kai director kawai sai a ce ina a shigar da taya sai haka gashi nan musiba iri-iri kullun a cikin ta dan adam yake akan wannan asasin Allah ya tsara rayuwar dan adam shine fadin Allah laqad khalaqnal insana fi kabd da aka zo duniya kuma shedan ba da sai kyale mu yayi shi yari ba da yake nema ba to bai kyale mutane din da zama ya riga ya sha alwashi cewa a duniyan nan sai ya yi muguwar wato cutarwa da gaba ga zuriya adam alaihissalam saboda haka sai kuma ya biyo baya da wasuwasi da dabarbaru da makirce-makirce iri daban-daban ga sunan da kafirci ne da bid'a ne da kaba'ira ne da shirka ne da haɗa gwarmo tsakanin mutane na gaba da fitina iri-iri aikin da yake yi kawai ke din da mutane suka taru za su yi aikin Allah sai ya shigo ko ya samu siriya ko ya samu rikici ko ya raba kan mutane ko ya kawo bid'a ko ya kawo shirka aikin shi kenan ba dare bara bai kyale ba laqad khalaqnal insana fi kabadin ke to haka in ka kalli kuma ta bangaren ɗabi'ar rayuwa sai kaga ɗan adam yana fara kamar yadda muka ji bin Abbasin ya ambata dan adam yana fara shan wahala daga fitowar shi duniya yana fito duniya zai fara da kuma ba sai kuka da kuka zai fara wato yana cikin takaici da damuwa canjin environment ɗin da zai ji can yana cikin fi zulmatin salat yana samun wato abincin lafiyayye tatacce daga abin nan cibiyar uwarsa da suke haɗe tun daga naƙuda fitowar nan zai fara jin cewa to fa rikici ya zo da haka yana faɗowa da kuka zai fara ya fara kuka ya nemi abinci sanyi ya dame shi a lokacin bai iya wa kanshi wata dabara bai iya kare wa kanshi wata matsala ana ta lullubewa ana ta gwaje-gwaje har a samu inda ran shi ya kai labari wannan shine walashi ta farko idan ya taso haka zai taso watakila ma a cikin maraici bai san iyayen ba ko bai san uwar ba ko uban ba ko ya taso cikin wato talauci yayin ba su da abin da ya kamata su bashi ko ya taso ko cikin wadatar nema yayin ba su da lokacin shi suna da wadata ba ba su da lokacin shi suna can suna hidimar wadatar su su bashi da nani su bashi da house help duk wannan cikin rikici ne ko ya taso cikin ƴan uwa wannan yadda kai wancan ya cije shi haka dai har ya kai labari yana cikin laƙad khalaƙanar insana fi kabari hayyata so ya kai zamanin murahaka wato ya zama ɗan yaro ko mai wayo ɗan ƙarami haka yana cikin ‘yan uwanshi da iyayensa yau ya zazzaɓi gobe ya warke yau ya cuci wannan gobe wancan cuce shi har ya kai lokacin balaga idan ya kai lokacin da zai girma sai kuma ya ga rayuwa ta canza bukatun shi sun ƙaru yanzu shi ma yana so ya mallaki kaza shi ma yana so ya yi kaza yana so ya koyi sana'a yana so ya yi makaranta yana so ya shiga cikin abokai da ƴan uwa da dangi da sa'an shi shi ma a ga yana yana abin da suke tun daga decision na me zai da rayuwar shi ya samu wata matsala boko zai yi arabiya zai yi sana'a zai yi wata sana'a zai yi ta gadon gidansa zai yi ko ba zai yi ba sannan tashan balaga ma ya taso mishi sha'awa ta ɗan adam ta taso mishi san mallakan abubuwa ya taso mai abubuwa iri-iri za su taso mishi to haka in yi ma ya gama makaranta in ya je makaranta ma ya ce makaranta na mafan fitina ce in bai yi ba ma fitina ce in ya ƙi makaranta ya ce shi bai sha wahalar boko ba a samu aiki na ma fitina ce idan ma ya yi haka zai ta gwagwarmaya da lakcarori mugaye da masu ansa kuɗi da wanda ba sa zuwa aji da wanda za su zo aji kuma su cika karatun ba a gane ba zai ta gwagwarmaya da su ya gwagwarmaya da jarabawa ya gwagwarmaya da nysc ya ko'ina ya je gwagwarmaya ce da tsoro da yunwa da ruwa da sanyi da iska duk ba haka ake wannan rayuwa ba babu wata 24 hours da za ka rayu a ce kawai kana zaune kana jin daɗi kawai babu ita akwai abubuwa iri-iri za su bujiro maka sannan ya zo kuma bayan ya gama makarantar ya fara rigimar nema aiki da ma aikin zai yi kuma aikin ba zai samu ba a ina ma zai yi aikin in ya je shiga ma'aikatan ma shi ya fara kuma rigima a cikin aikin kullum sai an tashi karfe takwas an tafi ko Allah ya haɗa ka da wani oga mai mai musib mai bala'in kwarzaba in ma kai ne ogan Allah ya jarce ka da kuma na ƙasa da kai su ma fitinannu su ma duk abin da kace su yi ba za su yi ai ta faɗi tashi kana zaune kuma sai a ce an maka transfer an kai ka wani gari da baka san kowa ba ko a ce kun yi wani laifi an kore ku aikin ko wani gwamna ya bude ce duk yayi retrenching ma ya kore kowa ma baya san kowa inna khalaqnal insana fi kabad ko a shi sa Allah Allah madaukin sarki ce inna khalaqnal insana fi kabad daga nan sai ya fara tunanin ya kamata fa ya aure ya kamata ya asasa shi ma nashi family din ya fita daga cikin gandu to anan ma tunanin wa zai aura ya nemi wannan ta ce ba ta san shi ya nemi wata sai an yi kusa ta yaudare shi ko wani ya zo ya kwace mai budurwa inna khalaqnal insana fi kabad go a an yi auren ba ba ta kare ba ana auren aka zo aka ce an yi auren soyayya abinda za a fara ce musu sai kun yi hakuri da juna hakuri fa za a yi kuma ana shiga wani ba za a yi tantufawa ba sai da damar bisa na auri wannan matan ashe ma haka take ashe ma kuskure ne aurenta da ya fara nadama yaga kuma cewa ba zai iya sakinta ba ya kashe miliyoyi dole cin sabulan arne ko ina nake ci ina khalaqal insana fi kabad in aka yi sa'a ko rashin sa'a kenan kafin wata uku ta fara amai ta fara laulayi ta fara mai Allah ya isa ma cewa ashe mugu ne azzalimi an kawo ta lafiya wala ya sa mata cuta sai fara tana ashe da ma'aura ma ba ma daɗi bane a waje ana cewa ango ka sha mai kolon ko ango wahala yake sha inna khalaqnal insana fi kabad eh sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum su kansu matan da ‘ya'yan Allah ya ce a cikinsu ma akwai abokan gabanku, da aka ku kiyaye su fahazaruhum, ɗarka ɗauka wai duk mutane da ke kewaye da kai cikin mutanen gidanka, wai duk masoya ne fi sabilin lai, Allah ya ce akwai maƙiya a cikinsu. Saura ko wanda zai iya zuwa ma ya haɗa kai da ɓarayi su kashe babansa, guda nawa aka yi. Ko ya sa masa guba abinci, ko ya ta mai sata a cikin dukiyarsa, ko ya haɗa kai da ma'aikatan baban a ta cutar baban, guda nawa. ballantana ko mata wadda wata maka zaune ita mata dinga maka fatan mutuwa ba ce ni koyo ka mutu wallahi ina gama ta kaba aure na zai ko ta buɗe ake da ce ka san da wani wasan ka nake ba wani nake so mata mutu ta ga mishi wannan guda nawa akai ba za su kirgu ba Allah ya ce fa hadaruhum akwai wanda za ka yi ka yi da shi ya ba Allah ma yake bayan kuma Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara akwai wanda uban shi zai rasu sai ya shekara ma bai mishi addu'a ba kaga wannan abokin gaba uban ne fazaruhu da abinda aka ce kullun ya masa addu'a to haka za a yi ta wannan wahala in yayi aure wahala bata gare ba galibi in za a auren farko ba gidan haya ake kamawa ba ana shekara 1 biyu ku zai fata to ya kamata fa ne gidana to nan ma wata musiba ta zo mai sabuwa a ina zai samu fili fili yayi tsada ya zai in bai samu fili ba na gado to shikenan rigima ta zo kafin ya nemi kuɗin filin wacce da cikin ta haihu masu kuɗin haya sun zo suna nema shekara ta ƙare ko ya ji aiki iri daban-daban a kansa haihuwan nan da za a zo a yi ta maka murna ana ta an samu ƙaruwa an samu ƙaruwa kai kasan wanda kake sha a cikinta a je asibiti a ce za a yi cs ko a ce za a gwada jini ko a ce abin ma bebin ma bai kwanta daidai ba na kudin ragon suna ina kudin kaza abu iri-iri dai kai ana na'ata angon karni a yi kokon angon wahala ne angon wahala ne ba angon karni ba ne yaron nan na faɗowa da aka haifa to fa shi kenan kuma aiki ya ƙare maka duk wani shiri da kake da shi kuma ya rikirkice rayuwarka ta kuma yanzu tunanin ya za a yi wannan sabon mutumin ya yi sababi bacci ya ƙare muku mai daɗi ba za ka sake yin bacci wayin da za ka kwanta kai ta numfashi din nan kana kamar ka mutu ka- kana murgina ba dare na yi zai fara kuka cewa ku tashi ya hana ku bacci ya ta zazzabi ya ta abin nan amai ko ya ƙi shan nono a rasa yadda za a yi da shi duk likitocin yara da masu kemis na anguwa duk kasan su duk sun zama abokanka da masu maganin gargajiya da likitoci duka wajen dai idale na tunna batka bi saqami lam amit li saqamika illa sahiran atamalmun yace idan idan dare yayi yaro yana rashin lafiya ni ko bazan iya bacci ban ji uban haka nan kwana a zaune ina ina gadin ka yace takhaf takhafu rada nafsi alayka wa inna hala ta'lamu anna al-maut hatmu muwakkal ba abinda nake tsoro a duniyar nan kamar a ce ka mutu kana tsoron ya za a yi kada yaron nan ya mutu ko yaya yace duk da na san mutuwan nan fa ita ce karshen ka ko bai da lafiya ba ka so a ce to da ma dai ya mutu da za a ce wa zai mutu tsakaninku kai za ka ce to a ɗauke ka abin shi wannan duka yana cikin shakawar ɗan adam da kabad ɗin da yake fama da shi a rayuwarsa haka za a ci gaba da wannan rayuwar har yaran nan su taso kafin a yaye wancan an ɗauki cikin wani kafin ka ankara shekara biyar ta kifa sun zama su uku ko su hudu wannan ya daki wannan ka ce bari wannan ya rashin lafiya wannan ya yi kaza haka haka a ce kuma za a sa su makaranta a fara tunanin wace makaranta za a sa su makaranta allo ce makarantar islamiyya ce makaranta hadda ce makarantar boko ce kuma ko'ina kuɗi za a kai kuma ko'ina sai an dinga hidima da su a je a dawo ba dare ba rana wani sai an biya mota wani sai an kai su a mota wani su je da kafa kowa ne gwargwadon yadda ta kama malaman su ma a jitan ai ta kwarzaba da su yau su kawo assignment gobe su ce a kawo kuɗi jibi su ce excursion yau a ce an koro yaro sai baban shi ya zo kullum ana cikin dai wannan damuwa kullum ana cikin damuwa laqad khalaqana lil insana fi kabad in lokacin tasowa yayi ba a gansu ba minti biyar in suka ƙara hankali ya tashi ina suke ina suke a taso da gudu a je ana neman su ba sun baro makaranta ba su yi so gida ba a yi ta tunanin me ya faru me biyo baya kana nan a haka har Allah ya taimake ka su girma duk abin da kake nema ya kare a kansu kai baka da wani shiri kuma a rayuwarka yanzu sai nasu duk wani shiri naka ya lalace sai dai shirin kawai nasu haka za ka yi ta wannan wahala har sai sun girma kuma da sun girma sai ka fara neman su kana rasawa in mace ce Allah Allah kake kai ta gidan aure in namiji ne Allah Allah yake shi ma ya zame ya baka waje wata ne sai sun sai sun watsa gaba ɗaya sun baka sai ka dinga bagwa maka cewa wai ina kuke ne kwana biyu ban ganki ba baki turo baki kira ni a waya ba mijinki ma bai kira ni ba wani ma sai wata shida a garin nan yanzu Zaria uban shi na garin nan shi ma na garin nan ba su ma game da juna ba wata shida balna ce wanda ya riga ya mutu yaushe na ruwa muka ma da kabarinsa haka za a yi ta wannan jidalin dama da ka ji labarin yaron ka ya bada cewa to ina neman fili dan sai fili a nagoyi ko a saye ko idan to kasan shikenan wannan kai sallama da shi shi ma shi ma ya kyale ka ya ya fita batunka shikenan ana nan kuma sai kaga tsufa ta bujuruma tun kana ganin kamar kai matashi ne ko kamar kai yaro ne ko saurayi ne har sai kaga fa ƙarya ne kake wa kanka ba kana yaudarar kanka ne before you know it kawai sai ga furfura ta fara fitowa sai kaga jinka ya fara raguwa ganinka ya fara raguwa ƙarfin jikinka ya fara raguwa da ka je asibiti sai a ce to karka ci gishiri karka ci magi karka ci jan nama duk abin da tashi kake ci ka ji daɗi sai a ce karka ci a ce in karfe shida na yamma karka ci abinci sai dai zogale ko rama ko shayi ko karka ci mai nauyi Allah ya ce inna laqad khalaqnal insana fi kabad kisa a wani waje Allah yake cikin suratul rumi da Allah yake cewa Allahu allazi khalaqakum min da'af ubangiji shi ya dace ku daga rauni thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan sannan ya sanya a bayan wannan raunin ya sanya karfi thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shaybatan sannan bayan wannan ƙarfin ya sake kawo rauni ya kawo furfura da zaran ka ka ka ga furfura kuma to ka san kana daga cikin da mutuwa ma ta rena ku wa aral manaya in ra'ad bika shaybatan ja'alat kamarma nablu hal mutawatu yace ni na ga mutuwa inda ta ganka da furfura to ba wani ta rena ba ta tagir kamar ka za ta mai da kai kamar kas abin da ka san abin koyan harbi ja'alat kamarma nabliha ita kai ne wajen harba kebo dinta wani na bin bayan wani zaka duk wanda ya ga kanshi da furfura to ya sani cewa fa mutuwa ta fi ganin wato lagwalagon shi fiye da wanda bai da furfura za ka kai ma ka shirya mata shikenan haka Allah yake cewa min ba'di da'afin min ba'di qutin dafan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-aliyyul qadir haka Allah yake abin da ya ga dama ba wanda ya ce mai ba haka ba daga nan ko dai mutum ya tsallaka kuma ya kai abin da ake ce ma al-haram wato ya fara tsufa sosai da anan zai samu al-haram ko bakin shi rikice ko kwalon shi ta rikice ko fahimtarsa ta yi rauni wayan shi ya ƙare ‘ya'ya ɗin can da na ƙasa da kai su fara ma kallon wani old school ma da ba san abin da kake ba duk abin da ka fara ma ce da Allah ku ƙyala ba da Allah wannan ra'ayi mutanen da abin da da kai kake cewa yanzu sai dai kai za ka roƙa ai da ba kake kawo abinci ba yanzu sai ka buga mu shawara ka roƙe shi abinci mu fa ya ƙare a taimaka mana kwana biyu mu ganka ba kwana biyu ba sai mu magani na ba na hawan jini ka zama liability da kai kake musu wahala su takwas su goma duk ka yi wahala da su yanzu Allah ya taimake ka guda ɗaya ya kula da kai a cikin su ka more guda ɗaya in Allah ya taimake ka yana kulawa da kai sauran kuma sai ce larura ta mishi yawa wani ma in baka da lafiya ba za su yi ba su jinya ka ba in Allah ya taimake ka ma sana da wadatar yana to shikenan a kai shi asibitin da ake maximum nursing care inda za a ɗauki nas wadda ta dinga 24 hours service 24 hours da kai ko kuma a kai ka gidan tsofaffi jatrix Allah ya taimake mu yanzu har da sauran imanin matasan ƙasar nan har yanzu wannan iskanci bai kawo nan sosai ba jatrix gidan da ake aji tsofaffi inda za a je kawai a ajiye ka yadda ka san ana aje mahaukata kawai ka jira ta Allah su da za su biya kuɗi duk wata ko duk shekara ranar birthday ɗinka a kawo maka fulawa da cake sun samu hali ranar sallah ko ranar tsofaffi ba sun kwakwaran tsofaffi a cikin ranar da masu ɗauki da take tsara ko sai su su duba ka ranar tsofaffi ko a turo maka jikoki so suna ɗan duba ka suna kalla a ce ya ce wannan is our dad dad ashe baban baban mu ne san ba za su mai cewa grandfather ba ne sai sun maka irin turancin Allah ya kyauta Allah ya ce wallahu khalaqakum thumma ya tawaffakum ko wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a Allah yace shi ya halicce mu kuma shi yake daukar rayukan mu yace kuma daga cikin mu akwai wanda Allah zai bar shi har ya koma zuwa ga mafi kaskancin lokacin shekaru Allah yace likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a saboda sai ya wayi gari ya zama abin da ya sani yanzu bai san shi ba yarsa da take kula da shi take duba shi mijinta ya mutu yanzu bazawara ce take kula da shi madubi ta yace sahura tace na miki Allah ya tsine miki albarka kin ki zaman aure ya manta cewa mijinta ya mutu ne ce nayi nayi da kike zaman aure kin ki to Allah ya tsine miki albarka kuma kowa ya gudu ya bashi ba sai ita sai ta kuka sai kawai ta buga min waya tace mallam ka ji abin da baba na yake ce ki hakuri yanayin shi ne ke da ki ta mai addu'a Allah ya raba ku lafiya kawai wallahi wani haka zai ta yi ya kasa gane mutane ya kasa gane me yake yi duk wannan yana cikin laqad khalaqanal insana fi kabad Allah ya ce wa minkum man yuraddu ila ardalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a inna Allah aliyyun qadir cikin nahali ne ko eh aliyyun qadir ne ko ko alimun ne alimun qadir na to duk wannan fa duka wannan su mun taba ne in aka zo mutuwa to zai ji kuma wahala da bala'in da duk bai ji shi a duniya ba waja'at sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid wannan sakaratul maut din baka iya kwatanta wa kowa shi kowa kuma sai ya jira shi hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yake cewa inna lil maut la sakarat lalle mutuwa tana da wani magagi Allah ka yayi mun magagin mutuwa yana yana jin zazzabi yasa aka kawo masa hankici aka jika da ruwa yana gogawa a goshinsa saboda bala'i kuma wannan shine bawon da Allah ya fi so fiye da kowa ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani rai wanda a daidai lokacin mutuwan nan in ya ga mutuwa murara face sai yayi nadamar lokutan da ya bata a duniya sai yayi nadamar rashin cika lokacin shi da ayyukan alkhairi wannan fa mumini ma kenan fa wanda ma yayi imani da Allah ya aiki gwargwadon hali sai yayi nadamar lokutan da ya bata a banza da shirman da yayi da laifuffukan da yayi da zaluntar kansa da yayi sannan a je a shiga cikin kabari wata ‘yan ƙanƙanuwar wato abin nan ce kufura wani ɗan rami ne ƙanƙani wanda a kowa da ya san da kabari yake babu katifa babu tiles babu ac babu wuta babu ruwa babu space babu komai haka za a kwantar da mutum a mai da ƙasa a rufe a daɗe ko'ina sannan a ba da baya kuma wannan wurin idan mutum ya samu tsira a ciki to abin da yake baya ya zama alkhairi idan mutum ya samu jarrabta a ciki to abin da yake baya ya fi sharri kuma haka shi kenan daga nan kuma har sai lokacin da Allah ya gama tara kowa a kabari gaba ɗaya sanai tashi mutane wani yadda muke magana wani ya fi shekara dubu a kabarin halaye shekara 60 ne a duniya dole ya cikin laƙadi khalaqanal insana fi kabari wannan ayar jama'a tana da faɗin ma'ana sosai kalla ka gani in ka ɗauki duka categories ɗin mutane kowa yana da wata mu'anat yana da wata wahala da yake sha idan kai malami ne kana shan wahalar karatu da nazari da bincike da rigima da kake da jahilai suna ta malamai ba su jin tsoron Allah da rigima da kuke iku iku malamai na yau juna hasada wannan ma ya ishe ku idan kai jahili ne kana shan wahalar jahilci da kullun gorin da malamai suke maka a dinga ce maka jahili kullun wanda ma ai shi ka musiba komai kaga baka sani ba kuma malamai ba sa daga ma kafa ba sa baka uzuri su ce ai jahilai mutanen banza ne kaga wannan ya ishe ka ma musiba idan kai mawadaci ne kana shan wahala kullun ya za ka ci gaba da tattara dukiyar nan ka dinga alkinta ta kullun kana kallon wanda dake sama ya fi ni jari kullun kana jin tsoron karfa in samu matsala kullun lissafi kake mota kaza ta baro Lagos wata isa Maiduguri dukiya kaza da aka yi mawa ne kaya kaza da aka bayar kudin su bai dawo ba kaya kaza ya kamata a siyo su amma dala ta tashi kaya kaza kaza kaza barayi sun yi kaza ɗan damfara sun yi kaza banki kaza ya karye ma'aikata kaza sun yi damfara wani kaza ya cuce ni kullun lissafin kake nan baka lokacin cin abinci baka lokacin iyalanka baka lokacin wanka kudin ma da kake nema baka lokacin zaka zauna ma ka more su suna ƙara taruwa kuma wannan bala'in yana ƙara taruwa maka kai fama da ma'aikata kai fama da makwabta kai fama da ƴan uwa kai fama da abokan kasuwanci abokan competition talakawa anguwa suna cewa baka da kirki ƴan uwa suna cewa baka da kirki abokai suna cewa saboda kai kuɗi ka ki kula kowa wannan kadai ma ya ishe ka idan kai talaka ne baka da shi kana fama da wahalar yunwa da fatara da rashin abinci yanzu yau dinnan idan kai talaka ne da muka gobe zaka ci ƴaƴanka gobe za su ci an koyo su a kuɗin makaranta da sauran buƙatu ka koma gida mace ta ce baka kawo kara ba wannan ma ya ishe ka yadda mai kuɗi ke shan wahala kai ma kana sha kowa da irin wahalar shi namiji yana shan wahalar kula da iyalansa da tsayawa a matsayin ƙaƙayyumi a kansu mata tana shan wahalar wato mijinta da ‘yan matan da ke son shi da wanda yake mata text da wata bazawara da take harinsa kullum wahala take kada a kawo wata shi kuma yana shan wahalarta da wahalar inna kunna takfurnal ashira kayi abin arziki bata yaba ba ka kawo bata gani ba idan mace ce take kashin miji tana shan wahalar wani azzalimi ne wani macuci ne wani kaza ne tana shan wahalar makwabta da kishiya da ƴan uwan miji da ƙannan miji da ga sunan dai wahala iri daban-daban ita ma tana cikinsa sarkai ba su kyale ta ba yayi da ƙannan miji ba su kyale ta ba wata budurwa a can tana na tana son mijin ko ta bazawara ita ba ta kyale ta ba tana cikin wannan mu'alat ɗin kullum mai aure tana shan wahala aure bazawara tana shan wahalar zawarci kowace ta ce tana cewa ɗaya hukun more ta cikin gidan aure tana ganin take cikin waje ta fita moriya ta fita yanci wadda take waje tana ganin ta cikin gidan aure ta fita ta fita abin nan idan kai ɗan siyasa ne shugaba kullum rigimarka zaɓe da da da da da da da da makircin kuna juna na 'yan siyasa ana ta gwagwarmaya ya zai a samu ƙuri'a ya zai a samu shugabanci ya zai a ci gaba da zama a cikin wannan shugabancin kana ta gwagwarmaya za a yi ka ka yarda da talakawa su soka su kuma kullum suna ta Allah ya isa shugaba na shan wahala talakawa talakawa na shan wahala shugaba suna ta Allah ya isa an cuce mu an yaudare mu mun jefa ƙura ba a yi mana komai ba mun daina ganin hukun koma Abuja su musa ta Abuja su musa ta wannan rigingim babu wanda yake cikin wai kwanciya hankali lafiya lau laqad khalaqana al-insana fi kabad ko in ka zo in ka je asibiti haka za ga mara lafiya na shan wahala likita ma na shan wahala mara lafiya yana kwanciya ta numfashi likita na ta tunani da bala'in yare da marasa lafiyar na da su da ƴan uwansu ya fita tun safe ya kwana ya wuce asibiti shi ma bai bace da mara lafiya ko a cikin musiba yake haka in ka shiga cikin makaranta da ɗaliban da malaman in ka je police station da ƴan sandan da na kula a cikin sandin ko a cikin wahala yake eh wani zai kawo mara gaskiya ya ajiye yan sanda shi ya tafiye shi su za su ba shi abinci in sun jawo shi su da kai dole zai su ba shi abinci in suka ga ba sarki sai Allah kawai sake shi laqad khalaqana al-insana fi kabad to da haka zaka ga wanda ya tashi yayi noma ko kiwo yana cikin wahalar kula da dabbobinsa da noman shi wanda bai yi ba yana ganin ai shi bai shan wahala shi ma cikin wahala yake wanda ya tashi ya wahala yana yaro in ya tsufa ya yi wahala wanda ma bai tashi ya wahala ba shi ma ya tsufa ya wahala duka za a zo dai duka dai cikin wahala ga baki daya na ga bari mu ba wannan fasara guda ɗaya ta yi yawa ko ta yi yawa wannan fasara bari mu ɗauki ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu ga waɗanda suke ganin cewa al'insan ana nufin amun ne uridu bil khusus ba duka dan adam ake nufi ba ana nufin kafiri kawai ake magana banda musulmi duk da wannan wahalar da kowa yake sha suna ganin ba wata wahala bace idan an kwatanta da wahalar da kafiri zai sha kaga dai shi kafiri a nan duniya yana cikin wannan wahalar sannan an je alkiyama shi kuma yana tashi wahala ta musamman masu wannan fasara suka ce siyakin ayoyin yana nuna cewa da kafiri yake saboda Allah ya ce laqad khalaqanal insana fi kabad mai biyo baya ayi hasabu allan ya qadira alaihi ahad kaga sai aka ambaci ƙaryata lahira ayi hasabu allan ya qadira alaihi ahad shin yana ganin ba wanda ya isa da shi to wato yana ƙaryata lahira kenan suka ce to siyakin ayoyin yana nuna cewa da kafiri yake saboda ka kafiri yana shan wahala kafirci shi kan shi wahala yana cikin rabuwar hankali Allah shi ba ɗaya ba ne ya ce Allah uku ne ko ya ce ga Allah shi ga kuma inda ma na abu da wuli karu na irin lahi zulfa in ya shiga cikin tsanani kuma ya koma ya kirayi Allah idan rake mafi da Allah mukhlisina lahu di idan idan kaga yanzu misali mutum mai ilimin boko masani yana cewa Allah uku ne sai abin ya baka mamaki wani ma malamin lissafi wani ma malamin physics wani masanin cosmology ne wani masanin wani ilimin boko mai zurfi shi kama makin ya aka yi hankalin shi ya da wannan shirma amma kuma haka da ta dabara yana karyata ilimin shi da hankalin shi zai tabbatar da wannan abin da ya taso a kai to kaga wannan ma ya ishe shi jidali wannan sura din tsakanin kwakwalwar shi da tunanin shi da abin da ya taso a cikin al'adar shi to duk in ya gama wannan kafircin ya sake ya mutu bai yi imani ba ya je lahira to nan zai yi ba a yazakinta dan zai gane lalle yayi kuskure ba dan kankani ba to shine alkabad din bala'in da zai gamu da shi a ƙarshen al'amari in ka kalli alqur'ani ya zo da labarin bala'i daban-daban da kafirai suke fuskanta bayan Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyama ba dauka misali kamar fadan Allah madaukakin sarki a a danu ambace wajen wai tajannabu hal ashqa allazi yasla an-nar al-kubra ya Allah yace thumma la yamutu fiha wa la yahya sannan ba mutuwa ba rayuwa babu babu dadi ko kwaya daya Allah yace bal balil ladina la yu'minu bil akhirati fil azabi wad dalalil ba'id cikin saba'i kenan a aha lalle waɗanda ba su imani da ubangiji ba ba su imani da lahira ba fil azabi suna cikin tsananin azaba wa dalal ba'id anan duniya ko suna cikin bata manisanciya Allah ya ce a cikin ahzab yawma tuqallabu wujuhahum fin nari ko yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula za a dinga jujjuya fuskar su a cikin wuta da kasan ana juya waina suna cewa kai can mu ina ma da mun bi Allah ina ma da mun manzon da Allah ya aiko mana Allah Allah ya faɗa wani zai kice wani ashir yawmal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa za mu tashe su kurame makafi marasa ji marasa gani wa mahum wa ma'ahum jahannam sannan kuma tsinda masu cikin wuta Allah ya ce kullama khabat isan da wutar talafa zidnahum sa'ira sai mu ƙara musu wuta mai konawa cikin isra'ila a wani zai kuma Allah yake cewa fallazina kafaru kago da suke kafirci qut'at lahum thiyabun min nar za a daddatsa musu za a yayyanka musu tufafi yadda kaga tela na yanka tufafi haka za a yanka musu tufafi min nar amma na wuta yusabbu min fawqihimul hamim fawqir usmul hamim sannan a dinga zubo musu da tafashashshen ruwa akan kansu Allah yake yusharu ma fi butunihim yusharu bi ma fi butunihim wal julud wannan ruwan da shi za a dinga narkar da abin da ke cikin cikinsu wal julud da kuma fatinsu walahum maqami'u min hadid sannan kuma ga wasu manyan gudumai min hadidin guduma ta karfe dama guduma ta karfe ce ko amma a dan kasancewa ba wai guduma ce irin ta wasa ba wanda nabi ke cewa guda ɗaya da za a buga ta a ƙasa a ƙasar duniya ɗin nan sai ƙasa ta wargaje gaba ɗaya walahum maqami'u min hadid da su malaiku za su dinga dukan su to wannan duka shine ma'anar cewa laqad khalaqanal insana ay al kafira fi kabadin ay fi shiddatin fil qiyamati Allah Allah yake cewa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk sanda suka nemi bari su fita sai a u'idu ukhruju min ghamin fiha min ghamin u'idu fiha wa zuqu azab al hariq cikin suratul hajj kenan Allah Allah ka gafarta mana ka samu cika da imani wannan wannan fatin nasu da Allah yake za a za a narka a wani ji Allah yake cewa kullama najdad juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab idan ma fatin suka suka nuna sai a canza musu sabuwar fata don su ci gaba da dandana azaba din Allah ya ce wa taral mujrimina yawma idin mukarririna fil asfar zaka gansa an sa musu sasari a wuya da hannu sarabiluhum min qatrani an sa musu wando na farar wuta wa tagsha wujuhahumun naru sannan fusakun su kuma wato wuta tana kama su wannan cikin sautin Ibrahim ke haka Allah zai ta bada labari innal mujrimina fi azabi jahannama khalid lalle su mujrimai suna cikin madawwamewar azaba a cikin jama la yufattaru anhumul azabu babu ɗaya kafa babu wata wata fatara wani dan lokaci da za a dan saurara ko a tafi half time ko a tafi wani dan hutu wa hum fihi mublisun a wata qira'a mublasun za su zama al iblas shine cikin haira rudewa za su rude ko a nan duniya ne a ce a ce an kama wani barawo an rufe shi da duka wani na duka ta nan ta can dole ya zama cikin rudewa to mala'iku su rufe su da duka ga azaba wuta ga ruwan zafi ana rikito musu da shi ko ta ko ina wa hum fihi mublisu wana da ya malikul yaqdi alaina rabbuk sai su fara kira suna cewa ya kai shugaban gidan wuta ka roƙa mana Allah ubangijinka mu a kashe mu kawai mu huta qala innakum makisu yace wane ku kuna nan nan kuna nan babu mutuwa babu fita la haula wala quwwata illa billah shi yasa malam mai wahatu tafsir da yake wannan magana yake cewa fal kabadu alladhi khuliqa fihi al kafiru kama wasafahu Allah fil qur'an kaga wannan bala'in da Allah ya halicci kafirai a cikin kamar yadda ya ambata a cikin qur'ani shine kamar da Allah yake cewa fi qaulihi amilatun nasiba masu aikin baban giwa aikin wahala in zama kalli musamman mutumin da ya shiga addinin kirista kuma irin na Najeriya nan ka duba ka ga yadda abin nan fasto take ba su wahala duk wani kirista da ka gani talaka za ka ga shi cikin wahala da kunci da damuwa da yaudara da fasocin suke musu fasocin suna samun kuɗi da su sun mai da su kayan jarus kullum lahadi sai ya kai baiwa sai ya kai wani kuɗi a sa musu haraji ta nan ta can cocin nan a gina ta makekiya a yi ta'ansan haraji a hannunsu kaga kaga fasocin suna yawo da motoci bulletproof suna yawo da jiragen sama private jet suna musu ƙaryar miracles kuma duk sai da wannan bala'i Allah kaga wannan abin tausayi ne aka kuma shi kuma yana ta wahala yana noman dankali yana kwadago yana gaji yana kiwon kaji yana aiki na gaji a gidan wani attajiri ko yana aikin police ko yana aikin asibiti duk wannan wahala yana yata yana kokuna yana mika wadancan matsiyata kaga shi ne amilatun nasiba su basu basu basu koya mai tauhidi ba basu koya mai bashi ba Allah ba yace ai annaha tukallafu yawmal qiyamati bi amalin shaqqa mut'aba za a sasu ayyuka masu wahala ranar alkiyama min alkhawdi fil nari a zirma su cikin wuta wal jarra fil salasili a dinga jansa cikin sarka wal aglali hannu da kafa da wuya kuma da Allah yake cewa idil aglalu fi anaqihim was salasilu yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjaru yayin da za a samu su sarka a hannu da wuya da kafa a dinga jansu yushabuna ana jansu kir fil hamimi gashi cikin ruwa tafashashe thumma fil nari sannan kuma a cikin nara wuta yusjaruna ana gwala wuta da su cikin sautin rafiya saboda haka babu bala'in da ya kai wannan isa manzo Allah sai sai yake cewa dan dan wuta da ya rayu a duniya ma ya ji dadin ta idan aka tsoma shi a wuta ‘yan tsomawa aka tsamo shi aka ce mashi hal marra bika khairun qatu ka taba jin wani dadi a duniya zai rantse da abin da zai kashe shi ce ma marra biya khairun qatu duk dadin da ya jima bai taba tunawa ba to wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar laqad khalaqana al-insana fi kabad fasara ta uku shine wasu malamai suka ce al-kabad ma'anar shi ba wahala bane yana da wata ma'ana daban ma'anar shi al-istiwa'u walistiqamatu daidaituwa da abin da ya tafi a miƙe inna laqad khalaqnal insana fi kabad suka ce ɗaya yake da faɗin Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika mun halarci dan adam a mafi kyakkyawan tsari suka ce ɗaya yake da faɗin Allah ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalaka wanda ya halicce ka ya daidaita rayuwarka da halittarka fa'addalak yayi ka daidai wa daida fi ayi suratin ma sha'a rakabak cikin cikin infitar ko suka ce to ma'anar shi kenan a nan wajen al-allamatu abdurrahman ibn nasir sa'idi da ya kawo tafsirin yake cewa wa yahtamilu anna al-ma'ana laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim yace aqwamu khalqatin dan adam na da halitta mafi daidaituwa muqaddarun ala tasarrufi wal a'mal surarsa daidaitacciya tunaninsa daidaitacciya tsarin rayuwarsa daidaitacce yana da tunani da tsari da dabara na gyara rayuwarsa da inganta ta amma abin da yasa Allah ya ambata anan dan Allah ya goranta masa cewa wannan tsarin da Allah ya masa ne ta cin rayuwa amma ya gaza wajen gode wa Allah da shukuri ga ni'ima Allah mai girma yana da sarrai da girman kai da badari ma Allah ubangijinsa da zalunta kansa da cutar kansa shi sa aka bada labarin abin da ya biyo baya na aya hasabu Allah ya kadira alaihi ahad alam aka fi ambaci ni'imar da aka masa alam naj'alahu aynayn wa lisanan wa shafatayn kaza kaza kaza kaza kaza aka ambaci kuma irin yadda yake cika baki yace yaqulu ahlaktu malan lubada kaji mutum yana cewa ai na kashe kuɗi mai yawa na kashe kuɗi mai yawa malan lubada shine kashe kuɗi wani bayan wani duk kaga sai aka ambata kuma aka ce ahlaktu zamu zo magana akan me yasa aka ce ahlaktu ba a ce anfaqtu ba don ka gane wato ɗan adam a duniya asara yake da wahala abin da ya kamata ya kashe kudin shi ba zai kashe a wani abin banza zai kashe kudin shi a wani buki ko ta sabga ko kuma a ginin gida ko sutura ko cin abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu abin da ɗan adam yake na asara a duniya wanda ba zai ga komai a lahira game da shi ba kamar gina gida Ba- ba- kuma za ga babu abin da adam ya dauka mai muhimmanci kuma kamar wannan abin da za a yi ta masa murna a ce ai yayi gida wanda yake state of the art yayi gida wanda yake yafi na kowa gida na yayi mai inganci to amma babu lada babu la'ada akan wannan wannan wahala ce kawai da asara Allah ya kyauta to Allah da ya taimake mu mun samu wannan fasarorin guda uku duk da yake ah, ah, mun takaita su kwarai amma na ganin bari mu bar shi aka idan mun zo kawai sai mu tsallaka ah, zuwa faɗin Allah madaukakin sarki ayan sabu Allah ya kadar alaiha ubangiji Allah ya karba mana abin da muka faɗa daidai ya sa kuma mai aiki da shi ya kuma gafata mana zunubanmu ya sa mu cika da imani Allah ya jikan magabatanmu cikin iyaye da malamai da sauran musulmai da Allah ya kawo mana sauki da walwala a cikin rayuwarmu da addinin mu ka samu gama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا واجعل اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين